أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata uku ga watan shawwal shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da ɗaya ga watan shida shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a darasi na 36 a cikin wannan littafi mai albarka na kamun jana'iz wa bida'uha li sheikh nasir dinu albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiya wanda muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na ihya sunna wa ikhmad bid'a a kofar nasarawa a cikin birnin kano idan ba manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan wato hadisin wannan sahabi ibn dahdah wanda aka ba da labari cewa Allah ya azurta shi da samun shahada ta yadda mazala ke cewa kan min izkin mu'allaqin aw mudallan fil jannati libn dahdah nawa nawa ne aka samu nono na dabino da yawa ga sunan dan garanti dan aljanna ne wanda suke rataye a gidan aljanna na ibnu dahdah ne shi shi kare saboda matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi da kuma daraja da Allah ya ɗaukaka shi da ita wannan hadisin musulmi ya fitar da shi da sauran malamai akwai wata riwaya din yace wa riwayatu saniya lin nasa'i wa li ziyadati fiha li tirmidhi fi ihda riwayatihi duk wannan mun karanta to sai ce a ƙarshe ce wa hada nassun fi annahu sallallahu alaihi wa sallama rakiba inda sirafihi min aljanaza dama yana magana ne akan hukuncin hawa abun hawa yayin da aka zo sallar da aka zo jana'iza za a raka ta an kawo manzo Allah sallallahu alaihi abun hawa za a kai gawa kabari annabi ya ki yadda ya hau to amma ga nassi ne ya nuna cewa bayan ya an gama jana'izar ya juya zai tafi to ya hau abin hawa amma lokacin da za a kai gawa manzon Allah bai yadda ya hau abin hawa din ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shine mala albani ke cewa hada nasun fi annahu sallallahu sallama rakiba inda sirafi min aljinazati wa qad khafiya hada ala abi tayyib siddiq hasan khan fastadalla fi ar-rawda ala anna al-mushayyi'a للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث فقال إن الصحابة كانوا يمشون حول الجنازة وحول جنازة ابن الدحداح وهذا خطأ من وجهين الباني يتي ينا نندي أكر رأي سنة شوى بايا حلتا أحو أبن هوا وجرك جنائزة يتي أما ونم hukunci ya ɓuya ga wani babban malami da ake ce da shi siddiq hassan khan yana da cikin manya-manyan malamai na duniya ɗan ƙasar indiya ne shine siddiq hassan khan ya yi magana a cikin littafinsa a raudutun nadiyya cewa wanda yake raka jana'iza an ba shi zaɓi akan ya tafi yamshi amamaha au khalfaha ko ya tafi ta gaban jana'iza ko ya tafi ta bayan ita jana'iza din in ji shi da faɗa bi hadal hadith sai ce inna sahabata kanu yamshuna hawla janazati hawla janazati ibn dahda an samu sahabbai suna tafiya a gefen jana'izar wannan bawan Allah ibn dahda albani yace wannan magana kuskure ne ba daidai bane na farko annahu laysa fil hadithi ma zakarahu a cikin hadisin babu abin da shi wannan malami siddiq hassan khan ya faɗa bal huwa sarihun fi annahum kanu yamshuna hawla nabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya fito fili dalla dalla shine sahabbai dai sun kasance suna tafiya ne a gefen annabi sallallahu alaihi wasallama wala talazuma bainal amrayni kama huwa zahir babu talazumi tsakanin al'amuran guda biyu dan an ce sun tafi a gefen annabi baya nuna cewa sun tafi a gefen ibn dahda sannan abu na biyu ce anna zalika kafin inda linsiraf min aljanazati kama sabak yace wannan yayi ba laifi bane idan yayin da aka juya aka bar wannan jana'iza kamar yadda jana'a wato bayani ya gabata ولعل سبب الواني رواية عن عمر بن موسى من ابن الوجيه عن سماك به بلفظ وتقيل كسكور يازوني دقا ونن باو الله عمر بن موسى ابن الوجيه har zuwa ƙarshe da wannan lafazi ya ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharaja ma'a jinazati thabit bin dahdah ala farasin aghar muhajjal tahtahu laysa alaihi sarj wannan bawan Allah yake cewa shi simak ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana tafiya tare da jana'izar wato ibnu dahda shine sabit ibn dahda ala farasin agar annabi yana kan doki wato mai farin goshi shine agar wato goshin dokin fari ne muhajjal tahtahu kafafuwansa kuma shi ma akwai alamar mai wannan fari din akwai dawakin da suke masu tsada ne masu matsayi ne a gurin masana doki doki ya zama yana da farin fuska da kuma dan fari a kafafuwansa wannan ya ma fi tsada to yace na ga annaba a irin wannan doki laisa alaihi sarj babu ko sirdi ma a kansa ma'ahun nasu wahum haulahu tare da manzon Allah akwai mutane suna gefensa qala fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya sauka fa salla alaihi thumma jalasa hatta faraga minhu yayi masa salla sannan ya zauna har sai da aka gama binne gawa thumma qama sannan ya miƙe fa qa'ada ala farasihi thumma intalaqa yasiru hawla rijal ya hau kan dokinsa ya shiga da tafiya har mutane suka zo suna tafiya a gefensa wannan hadisi imam ahmad ne ya rawaito shi yace fa hadha sarihun fi rukubi asna'a tashyi'iha aidan wannan yana nuna cewa ashe mannan Allah ya hau doki ko ya hau aban hawa lokacin da yake raka jana'iza walakinahu bi hadha siyaq batilun albani kenan yace amma da wannan siyakin wannan hadisin da aka kawo shi gashi dai labari dalla dalla amma hadisin batili ne lalataccen hadisi ne ba yi da kyau ba mai kyau bane لأن عمر بن موسى هذا wannan mutumin Umar bin Musa na cikin wannan isnadin kana yadda hadith makaryaci ne yana yin hadisin ƙarya wala yutajju bihi inda al-murafaqati fa kaifa inda al-mukhalafa shi idan ma ya kawo hadisin sa yayi tarayya da sauran mutane ba a ma kafa hujja da shi to ina kuma ga idan ya kawo hadisi ya kuma saba sauran mutane kenan mal albani yana so ce wannan hujjan da ake kawa na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama wai ya hau abin hawa lokacin da zai raka jana'iza zai kai gawa hadisin ba shi da kyau hadisi ne ba ingantacce ba hadisi ne batili saboda akwai wani mutum da ake ce da shi Umar ibn Musa makaryacin mutum ne ba a kafa hujja da maganarsa idan ya taimaka ma ko ya kawo riwaya take goyon bayan wasu ma ba a ba a ainihin wato karɓar riwayarsa to ballanta na shi ya kawo riwayar da ta saba wasu kenan dai wannan yana nuna mana rashin halaccin haka din kamar yadda shi albani yayi bayani Allah ya masa rama Allahumma illa inda larura to wannan kuma ad-darurat tubihu al-mahzurat wa ad-darurat tuqaddaru bi qadariha to sai wani ba zan ce rikici ba sai wata matsala kuma yanzu da zamu zo mu tattauna akan ta wanda wannan kam tsindin an fada cikin ta ba shi kuma abinda albani ya yi mata raga-raga maganar raka jana'iza a cikin mota shin ya halatta idan wani mutum ya mutu a anguwa a hau motoci a raka jana'izar ko bai halatta ba da hawa mota da hawa mashin to yanzu dai kun ga ana ta rikici akan hawa doki ma kuma gaba ne hawa doki ma ana ta rikici akan cewa annabi bai hau ba kuma za mu ji me hikimar wai ta hana hawa abin hawa din idan za a raka jana'izar me hikimar me hikimar yanzu za mu ji to bari ku ji abin da malamin zai ci abu na hamsin da hudu ya ce wa amma hamlul jinazati ala arabatin aw sayyaratin mukhassasatin lil janaizi wa tashyi'il mushayyi'in laha وهم في السيارات فهذه السورة لا تشرع البتة وذلك لأمور ما الألباني يتي دنغني دا وترك قاوة أكان عربة إن أنشي عربة كمان أنا نفهم واتو آه ko amalanke ko mota ma ana ce da ita arabiya ko amalanke ko akwai masu tsora ta akan amalanke sai a tura ta makara a dauke ta a sa irin amalanke din na a tura ta ko kuma a dauke ta a sa ta a motar kai gawa motoci da ake yi a rubuta motar kai gawa mota da ake warewa don a rinka kai mamata kabari da ita da kuma 'yan rakiya da suke hawa motoci a cika motoci a tafi jana'iza a je binne mamaci a cika makabarta da motoci mala albani ya ce wannan ba shari'a ba ne ba albattata kwata-kwata amma ga dalilai kasan ya faɗi magana sai ya faɗi dalili bari mu ji mai zai ci al'awwal na farko annaha min adatil kuffari al'adar kafirai ne ɗaukan gawa a sa ta a mota ana raka ta da motoci a bita wannan ba ɗabi'ar musulmi bane ba ɗabi'a ce ta kafirai وقد تقرر في الشريعة أنه لا يجوز تقليدهم فيها كما يا رجايا تبت الشريعة شيوا بيحلت ba. a yi koyi da kafirai a kan irin waɗannan al'amura shari'a ta haramta yin koyi da kafirai fi zalika a hadisu kasiratun jiddan akan haka ma akwai hadisai masu tarin yawa masu tarin yawa da suke magana akan jama'a musulmi ku daina koyi da kafirai wannan yana nan in ka koma littafin iqtidau siratul mustaqim na ibn taymiya ya kawo hadisai malam babuka babuka babuka yanda Allah ya haramta da manzo Allah ya haramta kwaikwayon kafirai da yanda musulmi suka fada suke yin kwaikwayo ga kafirai yayi bayani dalla dalla so yana da kyau mu fahimci wannan yace kuntu stau'abtuha wa kharajtuha fi kitabi hijabil mar'atil muslima fil kitabi was sunna yace na haɗo waɗannan hadisai gabaki ɗaya da suke magana akan rashin halaccin koyi da kafirai na na tattara su a cikin littafi na mai suna hijabul mar'atul muslima fil kitabi was sunna wannan littafi littafi ne mai kyau na Sheikh Nasiruddin Albani ga wanda Allah ya masa arziki ya samu dama ya siye shi littafi ne karami amma yana da kyau sunansa hijabul mar'atil muslima suturar mace musulma waɗanda suke sukan mata don suna sa hijabi waɗanda suke sukan mata don suna sa niƙabi waɗanda suke sukan mata don suna sa kaya daga sama har ƙasa yana jan ƙasa inda za a karanta wannan littafi a ji hadisai rututu da suke magana akan suturar mata musulmi wato asali ma su matan annabi da matan sahabbai ma ba a maganin su ba abin da ake gani a jikinsu mace ba a ma so a ga wani abu a jikinta shirif ake so a ganta rikikif maganin yan sa'idanawa masu zama a bakin titi da kyamarori suna kallon matan mutane suna kallon 'ya'yan mutane ba wanda zai ji daɗi matarsa ta fito za ta je unguwa wani ya sa mata ido yana kallanta ya kalle ta ta gaba ya kalle ta in ta juya ba ya kalli saman ta ya kalli kasanta ba wanda zai so wannan in dai mutum ba da yusi bane shi da yusi shine mutumin da bai da kishi ta kuma duk mutum kammalalle da ya san ya kamata mai addini ba zai so kanwarsa ya zamanto a unguwarsu an santa an san tsiraicinta ba ba zai so ba ya kamata a ganta a rufe mu dai a matsayin al'adar mu ta musulmi hausawa fulani shi za a ga iyayenmu da kakanni ko da ba su je makaranta suka yi ilimi ba za ga suna tafiya da lullubi ga mace ta sa hijabi ta rufe jikinta wallahi akwai matan da wallahi ba sa iya fita unguwa da rana ba sa iya fita unguwa da rana sai dai su fita unguwa da daddare suna nan da yawa amma daga cikin dattawa ba dai matan wannan zamanin 'yan ƙanana masu tasowa ba to don me yasa suke wannan saboda kamewa saboda su rufe jikinsu don kada gansu to amma yanzu matan yanzu suke tallata kansu yarinya za ta sha kwalliya ta yi ado ta bude duk abin da ba a so a bude sai ta zo ma wurin maza ma za ta canja ma tafiya tukunna saboda a kalle ta a ga ita ce wance to sai aka kalle ki sai me kin bayyana jikinki arha kyauta kowa ya san komai naki komai naki wani zai iya zana ki ma unguwar yanzu kin yi wa 'ya'yanki adalci ‘ya'yanki da za ki haifa nan gaba kin yi musu adalci bayan kin haife su wani zai ce ya mun san mahaifiyar ku komai nata mun sani to akwai fa matan da ba abin da babu a jikin su ba abin da baya bayyana a jikin su babu shi menene ba abin da ba sa bayyana komai kuma suna ganin ma rashin bayyana wannan abin ma ƙauyenci ne wai ba ƙauya ita take sa hijabi ba ƙauya ita take sa niqabi ba ku san cewa kuma mutuncinku da kimarku da darajarku da ɗaukakarku da kambamaku da haɓakarku da yaɗuwarku da zamantowa 'yan arziki shine wallahi ku lullube jikinku ba yanda za a yi mace ta da kanta kamar namiji ce daraja idan ba ki daraja a wajen Allah ba ba yanda za ki yi daraja a wajen mutane waɗannan mutane da kike gani iya yaudara iya karewa iya lalacewa ya zamanto mutum a rayuwarsa yana yin wannan su wannan littafin jabir mar'atul muslima ina wasiya ga kaina ga yan uwa a yi kokari a neme shi musamman ɗaliban ilimi a nemi wannan littafi a karanta shi iyalanmu mu karanta musu shi mu karanta wa 'ya'yanmu shine za mu zamanto muna da kima muna da daraja yanzu matanmu na hausawa da fulani wallahi ko aikin hajji da umra aka je su ne daban balarabe sai ya ga waɗannan matan sai ce haula'i haula'i musulmi ce waɗannan ko musulmi ne saboda matar bahaushe za ta shiga harami kirjinta a buɗe sai dai ka yana balarabe yana cewa haji haji haram haram mana yana cewa haram rufe kirjinki ita kuma ta damu ba da gilanta ta yaye ma za a je za a shiga hajarar aswad akwai wadda ma ta cire ma dan gilan ma ta daura a kugunta saboda za ta je ce kokawa da maza what man can do women can do better ko ba ka bane ba za ta je ce za ta je ta cinkuso ta je ta je ta taba hajarar aswad da ido na akwai matar da na gani abun haushi abun kuka wallahi matar mu matan hausawa ku yi hakuri ta je ta yi cinkoso ta je hajarar aswad ta kasa fitowa daga ƙarshe dai in takaice muku labarin daga ta haka aka yi sama ana miƙawa mace ba kuma a hakan tana hannun mutane ba ana ta miƙo ta tana cewa wance ni ba na taba wance ni ba na taba ana ta miƙawa masu wanda suka san ya kamata cewa suke subhanallah subhanallah ka ga mace ban sani ba ko kun fahimce ni mace fa ana ta miƙa ta haka ana ta miƙa ta haka wal iyazu billah wannan malami da ido na na gani matan mu kenan ya za mu yi haka Allah ya ba mu su to dan Allah mu yi kokari mu gyara wannan tsaraba ce na bamu dangane da wannan littafi to a cikin littafin ne yayi ta bayani saboda irin yadda matanmu suke kokarin su fidda tsiraici cewa wannan kamanceceniya ne da kafirai a saka siket a fita a matsayi a sa riga matsatsiya ko ba ka bane a fita a saka dan kwali bai rufe kai ba a fita ma an ci sa an sa dan kwalin wannan duk a tashabbuhi ne bil kafirat kamanceceniya da mata waɗanda suke kafirai ba musulmi ba mu ko Allah ba mu daraja da kima wallahi mun fi karfin mu yi kamanceceniya da wanda yake ba musulmi ba wallahi musulunci ba ai musulunci shine ya'alu wala yu'la alaihi shine yake sama ba dai wani abu ya sama da shi ba ku kula da wannan yana da kyau malai yace na kawo a cikin wannan littafi nawa yace ba'dha fil amri wal hadd wal hadd ala mukhalifatihim ala mukhalafatihim wasu hadisan sun zo sun yi umarni ne da kwadaitarwa dangane da saba wa kafirai fi ibadatihim wa aziyaihim wa adatihim an ce mu saba wa kafirai a cikin ibadarsu wa aziyaihim da kamanninsu da shigarsu shine aziya daga ne musulmi ba a yadda ya kama da kafiri ba hatta wajen saka sutura da matanmu da da waɗanda ba da mazanmu kada mutum ya rinka sha'awar yana sanya sutura irin wadda ba musulmi ba karki yadda ya ke yar uwata kai ma karka yadda to idan an hana mu kamanceceniyar su a sa sutura da mu'amala da da ibada su to yaya za mu zo kuma a harkar jana'iza muna koyi da su yanzu ku duba fa abin da ake yi kowa ya sani waɗanda ba musulmi ba idan suka mutu su ne ake zuwa a ɗauki gawan mutum a sa ta a akwati akwatin nan mai tsada na miliyoyin kuɗi ma na dubu ɗari kaza ko ba ka bane a ɗauko hoton mamacin a liƙa a jikin akwatin a ɗauko flowers a sassaka a jikin akwatin a zo a ɗauka ana wani tafiya haka kama wani slow motion ana tafiya ana tafiya yanzu musulmin mu fa sun fara wannan ka ga mutum musulmi ya mutu ana yi masa wannan wallahi har fareti fareti mutum ba soja ba ba ɗan sanda ba ba mobile ba ba ganduro ba ba wai ya mutu wai wai a zo wai a sa gawarsa wai ana mata fariti ko a je a kira masu iya fariti su mata fariti a zo a yi ta sara mata saboda tsabin a tashabbuhi bil kafirat ko bil kuffar kamanceceniya da kafirai wannan ba addini bane ya kamata mutane kuma su ji tsoron Allah kai har da kiɗa ni da idona na gani akwai wanda ya mutu wallahi kiɗa irin gangunan nan na na na na na yan bibi da yan sanda da suke a wannan police band din nan da suke bugawa da piano da komai da kayan kiɗa aka zo aka sa gawar ga ta nan aka ɗauko ta ana kiɗa malam kiɗan nan komun ta gawar ka sai ka ji da ɗan kamar da ɗan abin nan ana yi ana ana ana ana ɗan ringiji malam babu maganar tausayin mutuwa ta tafi aka ɗauki gawan nan ana kadawa ana kadawa ana kadawa ana kadawa har haka aka kai ta kabari ga hotonsa yana dariya ha subhanallah min aina lakum hada ya jama'atul muslimi a ina ku ku samu wannan ya ku musulmi yanzu da'aful ummal islamiyya raunin al'umma musulmi ya kai yanzu mu watsar da abinda manzon Allah izo mana da shi mu je mu dauki wannan abinda ahlul gharb turawan yamma suka zo mana da shi yanzu wannan ya kamata a zo ana yin jana'iza kaga da kyamarori malam ana mutuwa an yi mutuwa da ana ana wankan gawa da kyamara ana ta viewing ana ta dauka ana sallah ana ta dauka an tonan kabarin an sunkuya lokacin da za a tashi a kabari cameraman ya shiga ya yi haka yana ɗauka a zo ana plate plate wai ana wai ana rabawa wai wai abin mutuwar wani da abin nan subhanallah alazim ana ɗaukan duk manyan mutane da suka zo ta'aziyya da duk yawan motocin da suka zo ai mutuwar wani ne kaga yanzu mutuwar ma ta zama abin alfahari ake yi iya yawan motoci da suka zo iya yawan jama'ar da aka zo wani zai zo ya hau kan mota yana ɗauka ana viewing idan wani babban alhaji ya zo in shi excellency ya zo in wani gwamna ya zo shi ma an ɗauke shi fau ana ta hoto fau fau ana ta ɗauka wannan al'ummar wannan al'ummar yanzu abin da take yi kenan so wajibi ne malamai su fito su yi wa mutane bayani na gaskiya a fitar da mutane daga wannan bid'a daga wannan halaka da wannan tabewa gaba ɗaya abin da manzon Allah izo da shi kokari ake a raba mutane a tashe su gaba ɗaya da kai a zo a dora mu akan wani abu wanda yake na jabu wanda yake ba mai kyau ba a zo a dora mu akan halaka mutum ya zo ya mutu ya je shiga uku so wannan ba daidai bane ku ji tsoron Allah ku gyara muna fatan Allah ba mu ikon gyarawa yace kuma ba'dha min fi'li sallallahu alaihi wasallam fi mukhalafatin fi dhalik wasu hadisan suna bayani ne dangane da aiki annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace da yace a saba wanda ba musulmi ba ومن شاء الاطلاع عليها فليرجع إليه wanda yake so ya leka wannan hadisai na wannan littafi nawa ya koma kan littafin ya je ya duba ya gani ya je ya duba ya gani so ya kamata mutane mu ji tsoron Allah mu kiyaye wato raunin wannan al'umma yayi yawa fa yanzu bari gwadanta muku wani misali daidai da aure aure a garin nan garin Muhammadawa garin musulmi wallahi akwai mutanen da idan sun zo yin aure insha Allah tabaraka ta'ala yadda ka san auren kirista wallahi aka suke na farko dai amaryar da angon za su yi shiga irin ta arna irin wannan kaya da ake sa wani farin kaya da ake sawa wannan mai shegen kwalliya da ado da waye waye ɗin sauransu ta saka shi ma ya saka ya sa na tayar ya ɗaure ƙugunsa ya raba kashi gida biyu ya ɗaure shi ne mana ya zo ya zauna a yi kida a yi rawa a yi komai a kawo kek wai za a yanka kek ni astaghfirullah Allah ya fi mu ni wani bawan Allah ne ya gayyace ni ya gayyace ni wani ɗaurin aure yawa ni na ɗauka dan uwa ne mai fahimta bayan mun gama dauran aure muna kwarin tafiya aka ta karam kallon ai sai a zo a dira a ci abinci za a wane ne a ce muke wallahi abin ba ma a garin nan bane ba wani gari ne ce ai mana afuwa za mu tafi muna da uzuri kaza a da Allah ya samu a tafi muka sai aka jera mu a wani babban falo wani wuri babban ɗakin taro da wani sauran ah sai na ga wasu fulawowi da kayan kwalliya da me sai na ga wani wani abu haka kato da shi kamar wani chocolate chocolate ne haka da wani ne kayan daɗi haka da wasu almakasa almakasa haka sai nake cewa abokin zamana sai na ce malam wannan me wancan abin da ke sai ce amma ai ba wani abu da za su zo da ango ne da amarya za zo a dan yanka kek haka dan na ce kek kamar ya kek yace ai ai wani abu ne sananne ango da amarya za zo su yanka kek da dan gutsura ta dan ta bude baki a sa mata na ce to in ce ka gani kaga da gemu nan nawa insha Allah ba da ni zai wannan abun ba kuma ban ji daɗin wannan gayyata da aka min ba inda an san wannan abin za a yi to wallahi ba zan amsa wannan gayyata ba Allah ubangiji ya tsare ni in zauna a wannan guri a zo a yanka wani kek ba kek ba ko kaza za a yanka ko rago za a yanka wallahi ba za a yanka da ni ba kuma wallahi malam wato mutanen za ga mutum ma mai mutunci mai kima waye ma da kana kama ya fahimci addini sai ga amarya an taho da kwalliya an yi abun nan ana wani gantsara ana wani fitina ana menene ara malam matarka da ake so ka ɓoye ta ka bar wa mayu suna kallon matarka don mayu ne wannan mutum ya zo ya sama matarka ba abun da ba a gani ba a jikinta kowa ya ganta arha kyauta akwai wanda ma ta zo da aka gama abokan ango ko aka zo ana ta ana ta hojin kawai kowa ya layi kawai ana ta kamawa ana ta ana ta runguman juna yanzu wannan yahudancin ku yanzu dan girman Allah abin da ya kamata mu yi kenan wai wai wai wai wai wai wai wai wai wai madaniya wai hada wai hadara wai civilization which kind of civilization anan akan saba ubangiji ya al'umma musulmi ku ji tsoron Allah ku daina yahudanci a cikin aurenku ku ji tsoron Allah ku daina kiristanci a cikin addinin ku musulmi ne ku bincika mai shari'ar musulunci ta ce a yi sai an gama wannan tsiyar an kashe kuɗi an kammala komai wata ɗaya ka ji ana raba su faɗa insha Allah wata ɗaya ka ji ana raba su faɗa ta zage shi ya zage ta don da yan boko ne ba damu da abin da ba kurin ta dura mai a shirya dura mata haka aka ce wani yake da matarsa ce ke dan abu kazan kai ma dan abu kazan ka ni kika zaga an zage ka din in kika ƙara zagina wallahi zai maka za ta dura masa ashar kuma ya ce kar ba ki ƙara wallahi ta daɗa ƙara mai to shi kenan ki sake ki gani ta daɗa danna masa wani zagi ya ce ba komai za ki gani jama'a ku yi aure na musulunci ku hutar da kanku mu haɗu mu yi abu na addini a jana'iza mu yi addini a aure mu yi addini a kasuwanci mu yi addini a mu'amala mu yi addini kar a zo muna wato muna imani da wani ba'azin littafi muna kuma kafirce wani ba'azi mun yadda da wani bangare mun yadda mu je sallar juma'a mun yadda mu kam salawat mun yadda mu je kaza amma wasu abubuwan kuma muna yin kafirci a ciki wanda wannan ba daidai bane Allah gyara mana to ɗaya kenan abu na biyu ma ne yace annaha bid'atun fi ibada ɗiban motoci din nan da ake a tafi sallar a tafi jana'iza bid'a ce da aka shigar da ita cikin ibada مع معارضتها للسنة العملية في حمل الجنازة تارد كما تنكروا بتي بسنة عملية سنة تأيكي ندوكا جنائزة وكل ما كان كذلك من المهدسات فهو ضلالة duk abin da ya zama irin wannan kamar haka na daga kirkirarrun abubuwa to ya zama bata ittifakan da ittifakin malamai gaba daya ma'ana daukan jana'iza a kai ta kabari a binne ta wannan abin ibada ne ya kamata a tuntubi shari'a me shari'a ta ce a yi ban sani ko ana fahimta na me shari'a ta ce a yi wajen ɗaukan jana'izar abin da shari'a ta ba da dama shi za a yi amma an zo an shigar da bid'a a cikin ibada wanda wannan ya saba wa daidai asalisu na uku annaha tufawwitu al-ghaya min hamliha wa tashyi'iha wa hiya tudhakkiru al-akhirah daukan jana'iza ko daukan gawa a cikin motoci da rakiya a motoci wannan ya ya ya kubutar da ko ya wofantar da ko ya tafiyar da manufar ɗaukan jana'iza ɗin menene manufar ɗaukan jana'iza akan kafaɗa an ce a ɗau jana'iza akan kafaɗa ba a ce a ɗauke ta akan mota ba shine abin da albani yake so ya faɗa an ce a ɗauke ta akan kafaɗa dan lokacin da mutane suka ɗauke ta akan kafaɗa ya fi tasiri a zukatansu za su ji cewar lallai kam sun ɗauki gawa kuma duk wanda aka wuce a gabansa a cikin unguwa sai ya ji wani ɗan wani ya mutu kenan sannan su kansu wanda suke raka gawan nan lokacin da ake tafiya da ita a riƙe a hannu zukatansa sun fi raurawa saboda gagawan nan suna kallanta yanzu wane shi ne ake tafiya da shi a nan a kwance ba abin da zai iya yi yanzu wane wadda su ne garin nan wane waɗanda sun sa an ɗaure sun sa an bugi wane wane su ne suke cewa ai kaza ai kaza yau shine a kwance a nan gurin kaga wannan ita ce gaya ma'ana shine manufa na ɗaukan ita jana'iza ɗin tai tasiri wasu matafiya tai tasiri wa waɗanda suke zaune a unguwa ta yi tasiri ga wanda suka ɗauki ita ita gawar ta ƙara mu tsoron Allah amma in a mota aka sata to ba a maganta ba sannan kuma wani ma zai ɗauka ma ɗaurin aure ake in ba sa aka yi ba musamman ma idan ta hada da irin wannan wanda ake ne da bidiyoyi da fulawa da waye-waye shikenan ta zama biki kawai ta zama aure shine abinda albani yake so ya faɗa kama nasta ala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil hadith al mutaqaddim kama yadda manzon Allah ya nasanta haka a hadisin da ya gabata fi awwali hadha al fasli a farkon wannan fasali bi lafz da lafazin wattabi'u al janaiz tuzakkirukum al akhirah manzon Allah ya ce ku bi janaiza ku kula da hadisin ku bi jana'iza ku bita me ku bita ku raka ta an ɗauke ta a kafaɗa ku bita ku taka ku bita don wannan ɗin zai sa ku tuna lahira babban manufar ɗaukan gawa a ganta a ido kuma a ganta a kafaɗa shine tuna lahira yayin da aka sa ta a cikin mota kuma haka ɗin bai samu ba a ƙulu mala albani ya daɗa cewa إن تشييعها على تلك الصورة مما يفوت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتا كاملا أو دون ذلك للي raka gawa a bisa wannan sura da muka faɗa a sata a cikin mota mabiyan ma suna cikin motoci masu tsada ana tafiya ma watakila ana hira ana tattaunawa to ayi gaba ɗaya abin da ake nufi na samun tunanin lahiran ayi babu kuma ya riga ya kubuce kawai fa innahu mimma la yakfa ala al-basiri an hamlal mayyiti alal anaqi ba abu ne wanda yake mai kuya ba mana abu ne wanda baya kuya ga duk mai basira cewa daukan gawa akan kafadu daukan gawa akan wuya wa ru'yatal mushayyi'ina laha wa hiya ala ru'usihim sannan waɗanda suke raka gawan suna kallon gawan tana nan a kansu ablagu min fi tahqiqi tadhakkuri wal itti'abi wannan shi yafi kaiwa matuƙa wajen ainihin tabbatar da tuna lahira da wa'astuwa min tashyi'iha ala suratul mazkura sama da rakata a bisa surar da muka yi bayani shine a rakata a cikin motoci wala akunu mubalighan idza qultu albani yace ina jin ban tsananta ba ban kuma zurfafa ba idan nace innal ladhi amala al-urubbiyin alaihima ko alaiha innama huwa khawfuhum min al-maut ai babban abin da yasa ma turawa suke ɗaukan jana'iza a motoci suke raka jana'iza a motoci saboda suna da bala'in tsoron mutuwa ne sun yi ne don su ɓoye harkar mutuwar huwa khawfu min al-maut wa kullu ma yudhakkiru bihi da kuma duk abin da zai tunatar da mutuwa ba sa so wani bawan Allah yana ba da labari yake cewa a ƙasar turai ya je ya zauna ya yi shekaru ya ce tun da yake wallahi bai taɓa ganin an ɗauko gawa an tafi da ita ba shi ya ɗauka ma ba a ma mutuwa yi tun da yana can ya miƙe kafa yana shan daɗi sai da aka bashi labari tsohon sa yaro sai ya ce a yanzu a shahara mutuwa ai shi yau shekararsa hudu ko shekara kaza bai taba ganin gawa ba kuma haka ne a turai da wahala ka ga an ɗauko gawa wai wai wani ya mutu ba ba sa yi saboda a harasun nasi ala hayatin su suka fi kowa kwaɗayin rayuwa so suna ganin kamar wani distraction ne ko wani disturbing ne takura wa mutane ya za a zo a yi mutuwa a tsoratar da mutane a fito da gawa a ga an mutu a a boye sai a maza maza maza maza a sata a mota ambulance kawai a dauke ta a je a turbuɗe ta kawai amma a zo a raka ta ana kallo sanarwa ma ba a yi in dai ba dangin mamacin na dole su sani ba a faɗa a rediyo ɗin nan su ba sa yi sai dai wani babba a ƙasa wanda in ya mutu dole ne a sani to wannan shine to me yasa suke wannan saboda ba sa son mutuwa kuma suna tsoron mutuwa to mu ko musulmi mu ma sai mu zo mu koyi da su a wannan bisababi taghallubil maddati alaihim wa kufrin bil akhirah mala albani yace saboda tsabarin jayin san duniya a kansu da kuma ainihin wato kafircewar su da lahira har yanzu albani yana nan kan ra'ayinsa ya sake cewa abu na hudu wannan fa duk hujjoji ne yake kawa na cewa fa lalle daukan gawa a kafada fa lalle a dauke ta a wuya fa a raka ta a kai ta a kafa fa shi yafi fa sama da a dora ta akan mota yace anna sababun qawiyyun li taqlil al mushayyi'ina laha kuma daukan gawar a mota sababi ne babban sababi da yake karanta masu rakata yanzu idan gawa a ƙasa ake tafiya da ita to ka iya ganin mutum hamsin ma suna binta dan in wannan sun karba sun gaji wannan su karba in wannan sun karba sun gaji wannan su karba amma mutane ko bai mutum goma sawo motar ba in ma in ma budaddiya ce in ko ba budaddiya bai fa mutum uku ba to kuma ana so in za a raka gawa a samu masu raka ta da yawa yanzu dan Allah wannan bai sa an rage yawan masu raka ta ba sannan kuma والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره في المسألة 54 kuma an rage yawan mutanen da suke kwaɗayin su samu ladan raka gawa saboda an riga an sa ta a mota su kuma suna so su ɗauki gawan nan da hannunsu saboda babban lada ne yake tattare da ɗaukan gawa a kaita akwai lada mai yawa to an zo an ɗauke ta an ɗora ta a mota to ina za ka samu wannan ladan kamar yadda ya bayani a matsala ta 45 min hadal fasla wannan fasali yace zalika li annahu la yastati'u kullu ahadin an yasta'jira sayyaratan li yushayyiha abu na gaba yace kuma kowane mutum ne yake da iko ya je ya dauko hayar mota da zai za a raka masa gawarsa ai ba kowa bane yake iya yi al-khamis abu na biyar anna hadhihi sura لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف من الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الموت yace abu na biyar shine wannan sura ta daukan gawa a cikin motoci bata dace ba a kusa ko nesa dangane da abin da aka sani na shari'ar musulunci mai tsarki mai sauki an ce mu nisanci dukkan abubuwa na kyalkyali da abubuwa na zamani da abubuwa na kakale su ne ashakaliyati wa rasmiyati abubuwa na zamani mu kauce wa waɗannan abubuwan mu tsaya akan sunnar abin da annabin mu ya zo mana shi yace musamman ma akan wannan al'amari mai hadari shine mutuwa yace wal haqu aqulu ni fa gaskiya nake gaya muku innahu law lam yakun fi hadhihi al bid'a illa hadhihi al-mukhalafa wallahi wannan bid'a da ba dan koda a ce ma ba komai a cikin ta in banda wannan sabawa annabin ba sabawa annabi akan rage mabiya gawa ita kadai ta isa ta ta ce mu ce bid'a ne daukan wato ainihin wato gawa a cikin motoci yace la kafa zalika fi raddiha wannan ya isa mu kori wannan bid'a فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات تو ina ma kuma. da cewa bayan wannan bayanin da na yi kuma an samu wasu hujjoji da dalilai wanda suka nuna an saba wa shari'a dangane da yin wannan wal mafasidi da barna wa gairi zalika min mala akuruhu da wani wannan ma cikin abin da ma ni ba iya ambatan sa ba anan wannan shine abin da albani ya faɗa a takaicen takaicewa dangane da hukuncin ɗaukan gawa a cikin motoci da rakata a cikin motoci to jama'a abun mamaki wannan ra'ayin ba shi albani kaɗai yake da shi ba akwai malamai da yawa da suka tafi akan wannan ra'ayi kamar yadda ya zo abul munzir abdulhaq abdullatif a cikin littafinsa مختصر القنديل في قصة في في في في في في نعم في قصة الدليل كنا fi fiqhi dalil kai muktasar al-qindil fi fiqhi dalil wannan mai littafin shi ma ya kawo wannan bayani cewa fa daukan gawa a cikin motoci da ake yanzu a zamani ba ba abu ne da annabi ya zo da shi ba idan har ana ta magana cewa annabi ya hau doki ma ya raka gawa bai hau ba da kafar sai tafi to yaya za a zo a zo a lalata al'amura ana tafiya da motoci na alfari ko na makamancin wannan wannan shine abin da shari'a ta zo da shi to sai dai kuma mu dawo babin kuma larura na'am idan makabarta ya zama to kusa ci makabarta ba ta da nisa da mutane a hakikanin gaskiya zancen da babu wani je kaka dawo a bi wannan maganganun gabaki ɗaya a ɗauki gawa da ƙafa a ɗora ta a kafaɗa a taka da ƙafa a kaita amma yanzu an samu gari ya faɗaɗa wata makabartar sai an yi awa biyu ma ana tafiya ba a je ba wata makabartar sai an yi awa uku ana tafiya kamar wani gari ne za a tafi to a hakikanin gaskiya lazumtawa mutane wannan a yanzu a wannan zamanin su raka gawa dole su ɗauka su taka da ƙafa su ɗora ta a kafaɗa sai sun kai ta duk nisan wuri to wannan akwai mashakka a cikin addini to ko malamai suna da ka'ida cewa almashaqqatu tajlibu taysir lalle kunci yana jawo sauki a shari'a yayin da aka ga cewa ɗaukan gawan nan a kafaɗa ɗin kamar yadda shari'a ta ce a yi a raka ta a kafa kamar yadda shari'a ta ce a yi wannan zai iya sawowa a samu mashakka da wahala to ba laifi alal larurati a iya dora ta a mota ɗin a raka ta ko mutane sa iya hawa mota da baburin su raka saboda nisan wuri ina ganin idan mun yi haka mun yi wa kanmu adalci kuma mun yi wa maganar ilimi adalci ko ba haka bane amma akwai makabartun da gaskiya ba za ka yi musu uzuri ba akwai unguwannin da kusa suke da makabartu ba ne suke ba nan da nan za a iya kaiwa a ji a dawo so a ɗauka don a tabbatar da wannan shari'a ɗin ana so a ɗaugawa ana tafiya da ita jama'ar gari suna gani don su wasu wani daga nan ne wallahi zai je tsoron Allah gyara aikinsa ko ba gaba sannan ana so a ɗaugawa masu ɗaukan gawan nan su samu ladan ɗaukan gawa ban sani ko yan uwana suna fahimta na wannan kenan Allah ya ganar da mu ku yi hakuri kun san shi malam albani yanda yake wato idan ya zo magana duk da take da hujja to ba ruwansa da me ake a duniya me aka saba ana yi kurin fasa ta yake kurin ya faɗa abin da ya dame shi yanzu wani ana wannan bayanin gaba ɗaya yana ta kumbura watakila yana ta habaka ya yanzu a ce zugawa ba za a sa ta a mota ba wannan wani irin addini ne wani zai iya faɗan haka to amma kuma nasi ya kawo shari'a kan kawo tunda annabi ya daugawa an dauka an kai ko ba haka bane ba to mu kula da wannan Allah ganar da mu sannan akwai matsala ta gaba me hukuncin idan an zo da gawa a tashi a miƙe ka san lokacin idan an ɗauko gawa ana tafiya da ita ko a unguwa ne ko kuna zaune a titi ko wurin zama ko a shaguna sai ga duk an tashi a miƙe ko ba ka bane to me hukuncin wannan miƙewa ya halatta ko bai halatta ba mumtaz malam yake cewa wal qiyamu laha mansukun lalle tashi da miƙewa idan gawa ta zo wuce wannan an share shi a shari'a babu shi kada wanda an ɗauko gawa za ta wuce wani sai ya tashi ya miƙe kada a yi haka wa huwa ala nau'aini kuma tashi a miƙe din ma kala biyu ne na farko alif qiyamul jalisi idan marrat bihi mutum ne yana zaune an zo za a wuce da gawa sai ya tashi ya miƙe wannan ɗaya kenan ba وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض akwai tsayuwar da ko miƙewar da waɗanda in sun rako gawa in suka kawo ta makabarta to suna tsayawa a tsaye cak har sai in an sa gawan nan a cikin kabari sannan in sun gaji ma sa zauna to wannan ba shi ake magana a kai ba والدليل على ذلك حديث حديث علي رضي الله عنه وله ألفاظ دليل أكان كشيني حديث علي بن أبي طالب وأن هنا لفظة كما هكا الأول نفركو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنازة فقمنا Aliyu ya ce wata ran manzon Allah ya zo a zamaninsa idan jana'iza ta zo wuciya sai annabi sai tashi ya tsaya ya ce to mu ma sai mu tashi mu tsaya ka fahimci wannan sai ya ce sun majalasa fajalasna daga baya kuma sai annabi ya zai zauna mu ma ko sai muke zauna kaga sabai yan bin sunna kenan annabi ya miƙe sun miƙe ya zauna sun zauna to kai ma haka ake so in ya ce a miƙe a miƙe in ya ce a zauna a zauna wannan hadisin akhrajahu muslim wa ibn majah wa tahawi wa tayalisi wa ahmad da imamu muslim da ibn majah da tahawi abu ja'far tahawi da imamu tayalisi da imamu ahmad imamu ali sunnati wal jama'a duk sun ruwaito wannan hadisi gabaki daya hadisi na biyu kana yaqumu fil janaizi thumma jalasa ba'du annabi da yana tashi ya miƙe chat idan jana'iza ta zo amma daga baya kuma sai ya zauna sallallahu alaihi wasallama kenan da ya miƙe amma daga ƙarshe sai ya mi sai ya zauna rawahu malik wa anhu shafi'i fil umma wa abu dawud imamu malik ya rawaito wannan hadisi haka imamu shafi'i kuma yayi riwaya daga imamu malik daman kun san imamu shafi'i almajirin imamu maliku ne sannan ya fitar da hadisin a cikin littafin al'um da imamu abu dawud الثالث نوكو من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ تانير واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ وانا سيد الانصار كنا يتي شهدت جنازة في بني سلمة فقمت فقال لي نافع بن جبير اجلس فإني سأخبرك في هذا بسبت حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برحبة الكوفة وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس طب حديثنا أوكو ya kawo shi daga hanyar wakil ibn amr ibn sa'ad ibn mu'az ya ce na halarci jana'iza a bani salima sai na tashi na miƙe jana'iza ne aka kawo sai na tashi na miƙe ya ce sai na fi abin jubair na fi ɗan jubair ibn mut'im kenan sai ya ce da ni ijlis zauna malam zan baka labari labari tabbatacce ingantacce yace mas'ud ibn al-hakam az-zurqi ya bani labari cewa ya ji ali bin abi talib yana faɗa a kuba cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci musulmi idan jana'iza an zo wucewa da ita an gawa a tashi a tsaya amma daga baya annabi kawai sai ya ci gaba da zamansa kuma sai ya umarce mu mu ci gaba da zama sallallahu alaihi wasallama wannan hadisin imamu shafi'i da imamu ahmad su suka ruwaito da imamu tahawi da ibnu hibban a cikin sahihinsa ibnu hibban al-busti kenan wannan yan uwana ya fito fili karara ba tare da dogon jawabi ba da ana tsayawa a jana'iza da amma daga baya aka hana so daga yau duk wanda aka zo wucewa da jana'iza a gabansa i zamansa inda yake idan zai rakata bismillah i rakata idan bai zai rakata ba kuma i zamansa inda yake ba sai ya tashi ba wal hazimi fi al-i'tibar bi sanadin jayyid wa rawahu al-baihaqi min hadha al-wajh bi lafdin akhar wa huwa imam al-baihaqi ya ruwaito imam al-hazimi ya ruwaito a sannan da isnadi mai kyau ga wani hadisin na hudu kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'al janaizi hatta tuda wata ran manzon Allah yana miƙewa da jana'iza idan an in an zo sai sai har in an saka ta a kabari yana yana miƙewa cat ya tsaya wa qama an-nasu ma'a mutane ma su tsaya thumma qa'ada ba'da zalika wa amarahum bil qu'ud sannan ya zauna kuma ya umarce su zama nan gurin wannan hadisin shi kuma yana nuna mana matsala ta biyu wanda ba da ita ya fara budewa ba matsala ta biyu shine idan an zo an kawo gawa idan an kawo gawa da ba a zama kowa sai dai ya tsaya a makabarta kowa a tsaye ake to annabi ya tsaya to shi ma daga baya sai ya rinka zamansa da in ya tsaya baya zama sai har in an jefa ta a cikin kabari ita gawar to daga baya sai ya rinka zama to kenan kai ma yau idan an kai jana'iza kafin abun ne ta ana tonon kabari ina fatan kuna fahimta ba a sa ta a cikin kabarin ba in ka dama ka tsaya idan ga dama ka zauna tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada daman a yi haka alhamis na biyar من طريق إسماعيل بن مسعود ابن الحكم الزرقي عن أبيه قال شهدت جنازة بالعراق na halarci wata jana'iza a ƙasar iraki fara'aitu rijalan qiyaman yantaziruna an tuza sai naga mutane suna tsaye charkwai charkwai suna jiran abin ne ta asata a kabari shine tuza wa ra'aitu ali ibn abi talib sai naga ali ibn abi talib a lokacin a kufa tunda ya zama to shine halifa a kufa wannan lokaci yushiru ilaihim an ijlisu yana nuna wa mutane a makabarta jama'a a zauna a zauna a zauna in kun lura ko mu a nan al'adarmu idan an kai gawa kafin abin ne ta a tsatsera ga mutane ko to haka aka ga mutane suna yi a kufa ali bin abi talib ya gansu yace jama'a ku yi zaman ku ku yi zaman ku ku zauna ku zauna ku zauna ashe idan mutum ya ga dama zai iya zama in ya ga dama kuma zai iya tsayawa fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam qa'ada kuma kad amarana kad amarana bil julusi ba'da al qiyam bayan da ya tsaya kuma sai umarce mu zauna wannan hadisi imam tahawi ya rawaito shi isnadi mai kyau mal albani yace qultu hadha al-lafzu wal ladhi qablahu sarihani fi anna al-qiyam laha hatta tuda dakhilun fi nahi tsayawa akan gawa sai an sa ta a kabari an binne ta to shi ma ya shiga cikin hanin nan da aka hana kuma wannan mansub kuma an shafe wannan fa qawlu siddiq hasan khan fi rawda maganar siddiq hasan khan a cikin rawdan nadiyya na sharh durarul bahiyya بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت da kuma ya ce ya kawo yana taliki ne akan maganar siddiq hassan khan bayan ya karrara soke wannan tsayuwa din a idan an yi wato an wuce da gawa ba an ce a tashi a tsaya ba aka ce to mansuki ne an ainihin wato hana ba sai an ba sai an tsaya din ba wa amma qiyamun nasi khalfaha ta tuda ala al-ardi fa muhkamun lam yunsakh to har yanzu mutane kuma wasu din kamar da muka faɗa sukan iya tsayawa a kabari ko su tsaya a kabari kafin a gama binne suna tsaye ba sa zama to shi ma wannan ba laifi bane ba shari'a ta ba da dama kamar yadda muka muka yi bayani to sai malam albani ya ce wannan ra'ayin wannan ra'ayin wa amma qiyamun nasi khalfaha hatta tuda ala al-ard fa muhkamun lam yunsakh sai ce fa hada khata'un bayyinun wannan kuskure ne fa bayan li mukhalafati lima zakarna min al-lafzaini saboda ya saba abinda muka ambata na lafazi guda biyu da ya gabata wa zahiru annahu lam yaqif alaihima zahiri dai wannan mai bayanin siddiq hasan khan bai tarar da waɗancan hadisai ba kamar dai albani yana da ra'ayin har yanzu tunda annabi ya ce a zauna to kawai kawai a zauna tunda Ali bin Abi Talib yayi ta yi wa mutane nuni a zauna a zauna to a zauna ba sai an bi ra'ayin nan na Siddiq Hassan Khan cewa a iya tashi a tsaya ba abu na ƙarshe wa yustahabbu an so liman hamalaha an yatawadda duk wanda ya dauki gawa kuma ya alwala saboda annabi ya faɗa man ghasala mayyitan falyattasil duk wanda ya wanke gawa ya je ya wanka wa man hamalaha wa man hamalahu falyatawadda duk wanda kuma ya ɗauki gawa ya raka gawa ya ɗauki gawa in dai ka ɗauki gawa to ka je kai alwala to wannan umarni jama'a ba umarni ne na dole ba umarni ne na mustahabbanci an so a yi in dai ka yi wa gawa wanka koma gida kai wanka in ka ɗauki gawa ka raka ta to kuma sai kai alwala wa hada hadithun sahihun kama taqaddama bayanuhu fil mas'alati 31 hadisi ne sahihi kamar yadda bayanin sai gabata a matsala 31 anan ya kamata mu dakata saboda kurewar lokaci sati mai zuwa zamu tashi zamu fara magana akan sallar jana'iza yaya ake yin sallar jana'iza a aikace insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuba harshe muna roƙon Allah ya mana afuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu ala rasulillahi wa barakatuh assalamu alaikum wannan tambaya ta farko addu'a ne ake bukata cewa akwai 'yan uwa mata masu ciwon yoyon fitsari a asibitoci da kuma gidaje suna neman a taimaka musu da addu'a Allah tabaraka ta'ala ya ba su lafiya ya kuma takaita musu sannan kuma da neman tallafi na taimakon kuɗi don sayan magani to wannan abin da za a yi shine a kwamitin masallaci su za ku ɗora wannan nauyi kun san ni karatu kawai nake zuwa sati sau daya sanar kallawa da kenan idan akwai watakila ba gayyata ake ba in akwai wadda suke da wannan matsalolin an sani ba laifi a iya dubawa a samu wani lokaci sai a duba matsalolinsu a gaya za a iya taimaka musu daidai gwargwado a matsayinsu na ɗan uwa da ake tare da su muna muku addu'a Allah ya ba ku lafiya Allah ya warkar da ku a wannan yana tambaya cewa wai a menene istibra'i kuma yaya ake yin sa istibra'i mace ce take yin istibra'i ba namiji ba al istibra shine yayin da mace ta ta yi rayuwa ta banza ina ce rayuwa ta banza shine rayuwar bariki ta yi ta alaka da maza ko ta yi ta zina ko da sau ɗaya ma ta taɓa yi to kafin ta yi aure dole sai ta yi istibra'i me istibra'i shine tsarkakar mahaifa ta yi jini ƙwaya ɗaya wannan jini ƙwaya ɗaya shine zai nuna cewa mahaifarta ba komai dan duk lokacin da ya mace balagaggiya ta haɗu da ɗa namiji balagagge to akwai yiwuwar ta samu ciki a koyaushe ina fata ana fahimta to wannan tsiya da aka je aka yi zinar da aka yi wal iyadu billah zai iya yiwa an samu juna biyu wanda shari'a ba ta yadda ba to ba a yin aure kuma da ciki to idan za ta yi aure sai ta yi istibra'i sai ta yi jini ɗaya idan jini ɗayan nan ya zo mata to wannan ya nuna cewa ba komai a mahaifarta za ta iya zuwa ta je ta aure akwai malaman da suke cewa istibra'i jini uku ne amma kuma gaskiya bai inganta ba cewa istibra'i jini uku ne ban sani ba ko an fahimce ni istibra'i idan mace ta yi karuwanci ko ta yi zina ko ta yi fasikanci kafin ta yi aure ko kuma tana so ta tabbatar da lafiyar mahaifarta ba ta da ɗa to ta yi jini ɗaya wannan jini ɗayan shine ake ce da shi istibra'i kamar yadda malaman fiqh suka yi bayani kuma abin mamaki shi namiji ne wannan tambayar ya ɗauka maza ne ke istibra'i wai ya ce wai ya taɓa yin alaƙa ta banza da wata mace wake wannan wata tambaya ce ta biyu ya ce ya taɓa yin alaƙa da ta banza da wata mace to amma kuma wai yana so ya aure ta wai yaya za su yaya ake yi ya za a yi ma'ana irin abubuwan nan suke faruwa Allah ya sauke kafin mutum ya auri mace je barna da ita to ya yi barnar da ita amma kuma zai aure ta to ya za su yi yadda za ku yi shine wannan istibra'in za ta yi na farko ku dai ku istighfari kai ka tuba ita ma ta tuba ba sai an bayyana ba kun kara ji a ta faɗa a duniya ba a su la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim shikenan ba sai kai ta faɗa ba ka je ka tuba ta je ta tuba damun a boye ku je ku yi tsiyar ku Allah ya sauke muku Allah ya sa ku daina sai ta jini daya in ta yi wannan jini dayan to sai a je a yi magana aure sai a haɗa ku aure Allah kiyaye hanya to inda za ka samu matsala shine injini ya ki zuwa ma'ana kenan akwai ajiya a tattare da ita to aiki ya same ka kuma aiki ya same ta sai ce ta zaman jiran wannan ciki sai ya yi wata tara sai ta haife shi a in ta haife shi sai ka hidima suna da komai da komai amma kuma dai ɗakan ba ɗa ne na shari'a ba ka shiga uku ta shiga uku Allah kiyaye abin da ya kamata aiki kenan idan ka tabbatar babu matsala ta yi wannan jini daya sai a je a aure ba a ce dan mutum ya yi zina da mace ba zai aure ta ba zai aure ta amma a yi tuba a tuba wani bawan Allah Allah ya sauwaƙe ina jin ko ban sani ba a wannan karatun ko a wani karatu a waya ya bugo mu daga wani gari ne cewa shi yana yi alaka da yarinya yi alaka da yarinya irin wannan shedancin da ake na gargajiya da rashin addini kaga saurayi da budurwa an ba suna tabarna ta abubuwa ma kyau ya je suke tatsiya da yarinya ya ce ya yi tazana da ita ba adadi ya ce amma gaskiya shi yanzu ya ma fahimci wai ba ta da mutunci kawai shi bare aure ta ba na ce yanzu kai dan girman Allah akan makalla kaddara yanzu wani ya je kebance da yarka ya je lalata mata rayuwa sannan bayan ya lalata mata rayuwa kuma ya tsallaka ya ce zai je aure wata kai yanzu zaka ji daɗi ai wanda ku rufa kanku asiri tunda ka je kai ba ta da mutunci kai ma baka da mutunci ai ko ba ka bane duk ɗan iska ne marasa mutunci ne gaba ɗayan ku ku to sai ka je ka aure ta amma wai ka duba wai mutum wai ni mamakin tsaurin idan da ya ma wai ya bugo mu waya wai kace wai ya fahimci wai ba ta da mutunci shi fa shi fa ya barnar ba to kaga wannan ba laifi sai ya je ya yi istighfari ya tuba ita ma ta tuba sai su je su yi aure Allah kiyaye wai yaya ake yi wa gawa taimama yanda ake kamar ya ake wa gawa taimama ana mata taimama yayin da ba za a iya taba ta da ruwa ba ruwa bai zai ko konanniya ce gawar ko na maka duk tako ne saura iya wurin to wasu malamai ma sun ce a wanke din ko kuma dai wani yanayin da zai sa mata taimama yanda ake wa mutum mai rai ake mata wannan ya ce ni na kasance mai yawan karban kayayyaki daga wurin samarina to wata ce wannan yan mata ne kenan Allah rufa asiri ta ce mai yawan karban kayayyaki ne daga wajen samarinta ta ce kuma wallahi malam ba ni na ce su ringa kawowa ba inda ni ina da wanda nake so zan aura kuma ni ba zan iya korarsu ba menene matsayin kayan a wajena na farko dai sunan ki mayaudariya yawa kina da yaudara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadisi imamu tirmidhi yusabu li kulli ghadirin liwa yawm al-qiyama duk wani mayaudari za a kafa masa tuta ranar tashi al-qiyama duk mayaudari da tuta zai tashi tuta sosai da an gan shi an san dan yaudara ne kafe ta za a yi a wata riwayar aka ce daga duburarsa ake soka masa ita yadda kaga biri ba biri ana daura masa igiya a nan ba to daga nan za a daura masa yana tafiya da wannan ɗinsa da tutarsa ta yaudara yan mata abin da kuke yi na jan maza kin san ba za ki auri wani ba to ki daina alaka da wani kuma iyaye abin da suke yi an ba wancan dawa an ba wancan dama kina da saurayi a kurna wani ɗan rijiyar lemo ne ga ɗan na'ibawa ga ɗan unguwa uku ga ɗan brigade ga ɗan ɗorayi ga ɗan banda ga ɗan ɗaya kaga wani amma dai amma dai ai ko dan kara dai ina nan dai ai ai ai ai wa yan gadan kai kan kara ko akwai malam akwai samari akwai mata da suke tara samari wato ana mai da samari yanda ka san yanda ka san shagon yanda ka san shago wancan ya kawo a nade wancan ya kawo a nade wancan ya kawo a nade shawara ta ga ke yar uwata baiwa Allah tunda kina zuwa makaranta duk mutumin da kin san ba ki aure shi ba ba shi hakuri wani aure ana yin sa ne da soyayya da ƙaunar juna ina maka fatan alkhairi Allah ubangiji ya taimake ka ya baka mace saliha wacce tafi ni amma ina ji nayi addu'a na roki Allah Allah bai hada jini na da kai ba nayi nayi in sanya sanka da ƙaunarka a cikin raina ba za su iya ba ko to shikenan a rubuta mai takarda aika masa a rubuta mai takarda a ce yayi hakuri ina da uzuri da Allah ko kice kina da wanda zaki aura shikenan kawai kuma wannan shine illar gargajiya a zo a tara wa mata yarinya ɗaya samari da yawa wannan gargajiyanci ne a fitar da mutum ƙwaya ɗaya da aka yarda da shi a jinjina shi a tabbatar da kimarsa da darajarsa da gaskiyarsa ba mai yaudari bane shi ba dan akwai yan yaudara mutum ɗaya yana da yan mata bakwai takwas sha tara sha biyar ɗin banza shi ɗaya yau yana hira a kurna gobe ya tafi na ibawa jibi yana cikin gari yana nan bayan gidan sarki yana nan jakara duk yan matansa ne akwai mayaudara wannan kuma ba daidai ba ne ana cewa fito in ya hada takalminsa sai inugu ka daina ganin su kenan su wannan ba daidai ba ne ki hada kayayyakin su ke mayar musu shine mafita idan kuma sun ce sun yafe miki shi kenan akwai saurayin da yana bayarwa ne dan Allah ba yana bayarwa bane dan a biya shi so kawai ma ki daina alaka da su kuma ba addini ba ne gargajiyanci ne mutum ya zo yana haɗa samari da yawa Allah kiyaye wai wannan yake cewa akwai ɗabi'ar da ake yi idan an zo binne mamaci wai sai a ce sai an yi masa filo ya je wata makabarta an ce sai an yi mamaci filo wai dan saboda kada kansa ya karkace idan an binne shi wai yaya abin yake eh ba abin da ya hana kyautatawa mamaci ne ba ga kabarin ba ma ana kyautata shi a tona shi a tsaftace shi a gyara shi so a yi masa abin da za a hutar da shi wannan ba laifi bane bai saba shari'a ba kuma ana yin haka in kuma ma ba a yi ba ba a saba Allah ba tabaraka wa ta'ala wannan yace malam har yanzu muna sauraron fitowar kaset CD na kira'ar ka yaushe za ta fito to in Allah ya sani ina ta iya kokari na ina yi Allah ya sa an Allah ya sa mun kammala saboda rashin lokaci kun san karatun alkur'ani yana da wahala in na ce wahala shine wahala zama kuma karatun da sai ka je studio ka yi shi ka zauna ka yi a yi ta yi ana abin ana editing ana gyara alhamdulillah dai an gama yanzu haka ana matakin karshe an gama karatun qur'ani izu 60 din gabaki daya yanzu haka ana matakin karshe na gyara sautin da daidaita shi da kuma bibiya an akwai wani kuskure ko na sauransu an ba wa alarammomi masana qur'ani za su saurara wataƙila ko an tsallake wani abu ko an faɗi wani abu ba daidai ba to sai a faɗakar sai mu gyara shi kenan insha Allah za a fito da shi an qarib bi idnillah kamar dai bayan ramadan insha Allah ta'ala zai zai fito bi idnillah ta'ala Allah ya sa mun yi dan shi kuma ya karba Allah ya dace da mu wannan bawan Allah yake cewa um, wata tsohuwa ce wai tana halattar wannan karatu ta ji kullum ana maganar mutuwa lahira kai tsohuwa ce tana halattar wannan karatu sai ta ji kullum ana maganar mutuwa lahira to ita lokacin da tana budurwa wata rana ta shiga ɗakin wata amarya sai ta ɗauki sule biyu ko sisi biyu to wai shine yanzu take tambaya dan Allah yaya za ta yi ta tuba Allahu akbar ko ku gane tambayar ba ko Allahu akbar Allahu akbar tsohuwa ce tana zuwa karatu nan la Allah ma tana nan tunda ta ji ana magana mutuwa lahira mutuwa lahira sai ta tuno cewar wata ran tana budurwa ta shiga ɗakin wata yarinya amarya ta ɗauki sisi biyu da yawan ku ba ku san sisi ba eh yawan su ba ba da kai nake ba ai kai da tsohon kwano ne da dadde ne waɗancan nake nufi kai din me sisi eh na sisi biyu shine zai baka salai mana haka ne to shi kenan Allah ya taimake ka ai na dauka yan 1980 something ne yawa to alhamdulillah Allah Allah ya ƙara wa tsohuwan nan lafiya da imani Allah ubangiji ce muke ta um, abinda za ta yi idan wannan baiwa Allah tana nan yarinya da ta je ɗakin ta ɗauki wannan kuɗin sai ta samu yanzu ta nemi naira ashirin kawai ina jin sisi biyu silai silai da ya wuce naira ashirin ba da ko misali naira ashirin addara naira hamsin ta samu naira hamsin ta aika gidan ta bayar ta ce ta miyar mata da Allah tana yarinya ta yi mata kaza na'am to a ce naira ɗari don gudun rikici ta ɗauki wannan naira ɗari ta bayar saboda Allah idan ba ta da naira ɗari ta zo kwamitin masallaci insha Allah zai ba ta naira ɗari ta je ta kai wannan naira ɗari idan wanda aka ɗaukan mata kuɗin ba ta nan to a nemi yan uwanta da danginta a bayar in babu sunan ki bayar da sadaka dauki naira ɗari ki sa mana akwatin neman taimakon masallaci Allah zai kai mata lada insha Allah ta'ala Allahu akbar irin wannan abu malam subhanallah yana ƙara mutane imani idan har a ce yanzu wannan da cijewa tana tunanin malam sisi guda biyu da ta dauka tana tunanin lahirarta to ina ga mutanen da suke rubuta ciki akan kuɗin al'umma ina ga wanda suke rubuta ciki akan kuɗin al'umma ai abun ba daɗi wannan yana cewa da Allah malam akwai hadisi ko aya ne da suka yi umarni akan kwadaitarwa dangane da yin auren wuri da ƙananan shekaru kun san matsala wannan ta auren wuri din ana nan ana ta dauki ba dadi akwai masu suka akwai masu yabo akwai masu cewa kaza kaza da yawa yawan da yahudawa yan aƙida ta boko ba sa so a auren da yara a auren wuri ba sa so a yi wannan ba dan komai ba saboda manufofi irin nasu to a shari'ar musulunci yan uwana shari'ar musulunci ta ba da dama in mutum ya yi ra'ayi idan mutum ya yi ra'ayi ya aurar da yarsa tana da ƙananan shekaru kamar misali ya tabbata a hadisi na na aisha manzon allah ya aure ta tana da shekara shida shekara shida yar shekara shida ko naziri ma ina jin wata bata shiga ba ko tana naziri wan aka daura aurenta da annabi ta tare a gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallama to masha allah to masha Allah to masha Allah um, ta tare a gidan annabi tana da shekara tara shekara tara nan ina jin yarka bata ma gama firamare ba wataƙila to in dai har an annabi ya yi auren wuri ya auri ya tana da shekara shida ta tare a gidan tana da shekara tara to ya kamata wani ya zo ya suka dan an aurar da yara wai ƙasa da shekara sha takwas wannan fa yahudanci ne wannan aƙidar wannan ƙa'idar ta cewa wai 'ya'ya wai bara aurar da su wai ƙasar shekara sha takwas ba to idan yarinya ta balaga ta girma kuma ta kai munzanin aure kuma ta buƙaci aure ƙasa da haka ba za a yi mata ba in ba ku yi mata ba ai za ta yi barna ba shi yasa matan suke zuwa suna barna ba suna suna shedanci suna ta haihuwa kafin su je gidan mazajen su so duk wanda ya gani musamman yanzu lokacin da ake cikin fitina wallahi ina ba da shawara wa iyaye na wallahi duk wanda ya Allah ya bawa yarsa mijin da za ta aura ya rufa wa kansa asiri yi maza maza ya aurar da ita kur jinkirin kin yin aure baya zuwa da alkhairi magana ta gaskiya saboda muna cikin zamanin fitina zamani na- na ainihin wato rashin tsoron Allah kar yarka ta je ta jawo maka fitinar da wallahi tallahi har ka mutu ba za ka iya mantawa ba babu garanti yara suna ba da labari yanzu yara da suke karatu a makarantu a kwalejoji a jami'o'i yanzu yan matan suke ba da kuɗi ma don a yi zina da su mace za ta ɗauki kuɗi ta ba wa mutum ni wannan wani yaro da kansa ya zo ya same ni ya ce malam na ce wa babana ya yi min aure ya ƙi min aure na yi na yi ya min aure ya ƙi min aure ya ce a makaranta kuma kullum in mun tashi yan mata su kai mina wannan ta zo ta hau mota ta wannan ta ce in kai ta gida wannan ta ce kaza malam ya zan yi ya ce wallahi malam ina da wanda suke bani kuɗi wallahi dan na yi tsiya da su ya ce ni na san abokanai na da yawa kuɗi ake ba su je su zina a cikin wannan al'umma so dan me mutum zai zo ya ta tirka ya mace ai ta tirka ya mata kamar yadda ake tirka shanu a gida in mace ta samu mijin da za a aure a aure da ita kurum shikenan Allah sa albarka za ta yi karatun boko mijin ta ya dauke ta ya kai ta jami'a ta je ta yi ta Allah ce ya hanya ba shikenan ba ta tattara kayanta ta tafi ta bar wa kannanta amma ta zo ta tsare ta hana kannanta ita ma ta zo ta ta tsare wuri wannan ba daidai bane ya kamata mutane su sani kuma maganar yakan yin aure ƙasa da shekara sha takwas wannan yahudanci ne ku ji da babban baki da wasani ba gwamnati ta faɗa ba kowa ya faɗa kuma su waɗanda suke cewa dole a yi haka ɗin saboda su ba su da addini ne ‘ya'yan suna nan balagaggu sun balaga sai tsiya suke da kafirci akwai shekarar da muka yi sabis a Benue a Benue State na yi sabis cikin kwafas ɗinmu da da da da da muka da da da da da muka je tare da su ni ne a a a a Amir na Mkan a lokacin wani yaro ya zo yake ba labari yace malam naje an kai ni wani kauye da naje aka kai ni da naka je aka kai ni wajen sarkin garin girmama ni da aka aka kawo mun abinci aka kawo mun kaza aka kai mun daki yace sai aka kawo mun yan mata guda uku yace manya manya mata balagaggu yan mata sarkin yace a je a haɗa ni da su gaba ɗaya yace waɗannan fa sai aka ce ai da su zaka rinka kwana yace a'a ni na muslim wo ni musulmi ne musulmi ne suka ce ba komai yace malam abin da nake so na gaya maka shine akwai yan uwanmu waɗanda suka je wallahi sun karɓi wannan ofa ɗin an ba su an haɗa su da matan nan suna ta kwana kaga yarinya malam ta girma ta girma girman ya wuce hankali malam yarinya budurwa tana shekara arba'in da biyar wai budurwa yanzu wannan yahudancin kuke so mu zo mu rinka yi so duk wanda Allah ya hore wa yarsa za ta yi aure kurin aure da ita kuma maganar a ta jinkirta su ana ajiye su ana ajiye su wannan ba addini bane zamananci ne kuma yawanci yana zuwa da barna Allahumma in yarinya ba ta samu mai aure ba ko babu halin da za a aurar da ita ko kuma ko wani uzuri na dalili wataƙila ko wani yanayi na karatun da take ciki mai tsauri ne ana jin tsoron me zai faru wannan kuma larura ce ba na ba da goyon baya shi ma cikakke akan wannan a fake da karatun da take a hana ta yin aure shi ma saboda wata kofa ce da za a bude wasu wanda za su zo su yi barna Allah kiyaye takarda ta karshe da zan karanta wanda na ce muku zan karanta ta a wancan satin ita ma wato abin tausayi ne kwarai da gaske to ina so ku saurari ku ji abin da ke faruwa muna fatan Allah dai ya yafe mana ya rangwanta mana Allah ya yafe mana wannan baiwa Allah tsohuwa da ta aiko wannan tambaya ga wani bawan Allah ya bada naira ɗari biyu ya ce a bata ya ce a me a bata ta je ta biya wannan bashi da ake binta so ga naira ɗari biyun ki a hannun kwamitin masallaci sai ki turo wata ki yi haƙuri uwata ki yi haƙuri kakata ki turo wannan kuɗin suna da albarka lalle ki turo a karɓa miki ko da gobe ne a sallah azhar ko al'asar a karɓa miki ki je ki biya wannan kuɗi sannan kuma muna kira ga akwai 'yan mata da muke da shi 'yan hizba a cikin wannan makarantar da mata suke zuwa karatu Um, mun gaya muku mun maimaita muku aƙidar mu ne cewa duk inda muke karatu to lalle matan mu su rinka zuwa da matan mu da 'ya'yan mu abinda muke karantarwa na addini su rinka saurara suna ji ba za mu bar su a gida su je su zauna suna bin shedanci ko suna kalle kalle mara amfani ba a kawo su masallaci saurari ilimi to amma kun san duk inda mata suka da suna buƙatar control to hukumar masallaci suna da 'yan hizma mata da suka zaɓa har sun ba su falmaran ma wanda za su rinka abin nan amma labari ya zo kamar yan hizban nan ba sa yin aikin da ya kamata su yi ana buƙatar samun control na farko dai matan da suke zuwa ku samu natsuwa yara su girmama dattawa a daina samun 'yan mata suna tsallaka dattawa ko ana turereniya wajen saukowa daga bene ko kuma a samu ƙananan yara a zo da su suna yi wa mutane surutu ko 'yan hizba sai ku yi kokari ku zamanto kuna zuwa sannan sati mai zuwa idan za ku zo karatu sai ku yi kokari ku zo tun kamar misalin karfe biyar idan kun zo karfe biyar sai a zo a faɗakar da ku hukumar masallaci za ta zo ta faɗakar da ku akwai mata da muke da su manyan mata yan hizba kwararru za su zo su nuna muku yadda za ku rinka gudanar da aikin ku muna fatan Allah ya taimake ku wannan takarda abin da take dauke da shi shine wani bawan Allah ne ya aiko ta a gida aka bani ita ya ce da Allah yana so a karanta a duk wuraren karatuttuka ya ce akaramakallahu ina neman alfarma kamar haka amma kafin na ci gaba ina roƙon Allah ya ƙara maka albarka da mu gaba ɗaya amin kuma Allah ya ƙara mana tsawon kwana ya yi mana albarka da zuri'ar mu gaba ɗaya ya ce abu na farko shine ina roƙon malam da ya tiya ni da addu'a da kuma sauran 'yan uwa da suke halattar wannan karatu na ɗaya kenan na biyu sannan ina ƙara roƙon alfarma da malam ya karanta wannan takardatawa duk wadajen karatuttukansa har ma wajen hudu ba ta juma'a idan da hali Allah ya taimaka malam ni yanzu shekara ta 25 yaro ne matashi dan shekara 25 ina da shekara 25 a duniya kuma ina karatu na yanzu haka iyayena sun yi kokarin bani kyakkyawar tarbiyya amma wasu sun nemi su bata mun tarbiyyata dan tun ina shekara bakwai suka same ni suke ta yin luwaɗi da ni mana kun gane abin da ke nufi iyayen sun kokarin ba shi tarbiyya amma wasu mutanen unguwa sun lalata masa tarbiyyarsa tun yana dan shekara bakwai suke luwaɗi da shi har zuwa wannan shekarun ba su daina yin luwaɗi da shi ba ya ce tun ban da wayo har sai da na kai shekaru da yawa ya ce yau ya ce shekara goma sha uku suna luwaɗi da shi har sai da na yi wayo sai daga na yi wayo ne daga baya na ji wa'azi na gane cewa luwaɗi ba kyau ya ce shi bai san cewa ba kyau ba tun da suna ta ɗaukansa suna ta yin luwaɗi da shi na lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce da na gane babu kyau sai na guje musu gaba ɗaya Allah shaida ne a kaina ban taɓa neman kowa da luwaɗi ba wallahi ya ce Allah shaida ne a kansa shi ne bai taɓa sha'awar ya luwaɗi da wani ba bai taɓa neman kowa da luwaɗi ba ya ce har yau ɗin nan ya ce amma malam wannan luwaɗin da suka yi da ni ya yi mummunan tasiri a kaina ta yanzu a yanzu a duniya ban damu da 'ya mace ba kwata-kwata kuma ba na sha'awan 'ya mace kwata-kwata ya ce sha'awa ta gaba ɗaya ta kare a kan ɗa namiji ba na tunanin mace kawai ni na fi son namiji ya ce ta yadda ƙarfin sha'awarsa ta fi ƙarfi a kan ɗa namiji ya ce dalilin haka ko shine an buɗe mun sha'awata ne da alaka da namiji ta hanyar namiji ne ya sanni yake yin luwaɗi da ni ya ce wallahi malam ina ƙoƙari har yau ɗannan danne wannan abu ba wai fa luwaɗin yake yi ba ya gani ya daina ya tuba tun da ya fahimta amma abin da yake damunsa yanzu an cire masa sha'awar ma ya mace shi yanzu in ya ga maza ne yake sha'awarsu ya ce malam na yi iya ƙoƙari na in danne wannan abin amma abu ya gagara ya ce na yi ƙoƙari na na haɗa kaina da abokanan kirki muna abokantaka da su ya ce malam ina yawaita yin azumi na nafila malam ina yawan hadda alkur'ani ya ce a yanzu haka dinnan malam ina da haddar izo arba'in a kirjina izo arba'in ya ce da kuma halattar majalisai na ilimi da dama ya ce ta yadda duk yawanci karatuttuka kama ina halatta ina zuwa ya ce ina buƙatar a ya a wayarwa da iyaye kai a bisa tarbiyyar 'ya'yansu maza da mata a wayarwa da iyaye kai ma'ana tarbiyyar kada ta zama akan 'ya'ya mata kaɗai har 'ya'ya mazan ma da kuma kula da wanda za su rinka sakewa suna mu'amala da su da kuma waɗanda 'ya'yansu za su rinka mu'amala da su dole ne uba ya san wa yake mu'amala da ɗansa namiji da 'ya'yansa mata ya ce domin waɗanda suka yi mu wannan barnar ya ce gaskiya iyayena su suka yi koshin suka sabbaba mun haka ma'ana ta hanyar barinsa ya yi alaƙa da su ba a hana shi ba tun yana yaro ya tashi da su suka ɗauke shi kurin suna luwaɗi da shi kurin suka mai da shi kai ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace malam ina da matukar buƙatar addu'o'inku musamman dan kada in fada cikin alfasha kuma akwai wasu cututtuka da suke damuna musamman da wani sihiri da aka yi mani kuma du yace Allah warware mun shi da kuma bani lafiya ina mai neman addu'ar ku da dacewar Allah Allah ya azurta ni in samu ma na yi aure da gaggawa Allah ya taimake mu ya kare mana ku ya ɗaukaka mana ku duniya da lahira amin wannan ita ce takardar da ɗan uwa ya rubuto ba sai na yi sharhi ba ba sai na yi bayani ba tunda ta bayyana kanta ko kurum illa iyaka aka ce idan gemun ɗan uwanka ya kama da wuta to sai ka watsa wa naka ruwa gabar magana kurin da na so in daɗa haka kawo akai shine abin da ya faɗa kowaɗanne iyaye ku san da waye suke alaka da yayanku wallahi a cikin unguwannin nan namu da muke zaune akwai mutanen banza ba mutanen Allah ba akwai mabarnata burin su su lalata maka yarka babu wulakancin da ya wuce yarinya yarka ta tashi a anguwa a nan aka haife ta kuma wani ɗan unguwar ba kara ba komai ya zo ya yi ƙoƙari ya yi alaƙa da 'yar unguwar ya lalata maka ɗa ya yi zina da ita ya fitar da ita daga budurcinta yana kallon ka fanko kana wucewa babu wulaƙancin da ya wuce wannan so al'adar da muke da ita ta barin 'ya'yanmu mata suna sakewa mace tana ta mubin da da maza wannan namiji yayi alaka da ita wannan yayi alaka da ita ko kawaye da yawa tana da alaka da kawacen kawacen kawacen wannan ba zai zo mana da alkhairi ba sannan ƴaƴan ku maza ma kuna barin su shiga can su shiga nan wannan yayi alaka da su wannan alaka da su shi balwa din nan ana yi da mutum ba ganewa ke ba saboda namiji baya daukan ciki da maza suna daukan ciki da kun ga masu ciki da yawa a garin nan su kuma yanzu kudi ake bayarwa kudi kuma abin tausayi masu yin luwaɗin nan wasu za ga manyan mutane ne babban mutum mai kima sai ga yana luwaɗi babban mutum a kai masa yara samari da yara ƙanana 'yan matasa har 'yan firamare wallahi tallahi ake da su to bala'in ya wuce ma yanzu na lalata 'yan matan an dawo kuma yanzu yara ake kun gani yanzu wannan dan uwa ne yana nan muna tare da shi ya rubuta wannan takarda gashi yana da shekara ashirin da biyar ya yi hadda izo arba'in amma kaga masifar da aka yi an yi shekara goma sha uku wasu tsirarin mutane suna luwaɗi da shi sai daga baya Allah ya fahimtar da shi ya je gurin wa'azi ya ji karatu cewa luwaɗi ba kyau yanzu ya kamata ku bar 'ya'yanku haka ba wuce sai ga dara haihuwa ita tara 'ya'ya wannan na bin wannan gosulo wannan na bin wannan amma babu tunanin tarbiyya to wallahi ku sa ido sosai akan 'ya'yanku ku san mai shiga gidanku ku san mai fita gidanku kuma yarka dole ka san ina take tafiya dole ne yaron ka duk inda zai je ya kamata ka sani wajibi ne babu magana cewa a kyale shi je inda zai je ko ina zai je sai ya gaya maka wallahi matukar ba freedom ka bashi ya riga ya aure ya girma ya koma wani wuri ba lallai karka yadda kai bacci sai ka tabbatar yayan ka sun dawo gida ba daidai bane ka shiga gida ka ce wa ƴaƴanka wai wai wai wai in kun gama ku a dawo ku rufe ba daidai bane wannan bawan Allah muna masa addu'a sosai ubangiji Allah ya kubutar da shi kuma Allah ya kubutar da mu Allah ya tsare mu da mu da zuri'ar mu da ƴaƴan mu gabaki daya Allah sa aljanna ita ce makomar mu ubangiji Allah wannan hali da al'umma take ciki halin fasadi halin barna duk inda aka bude ba daɗi alamu ne na cewa wannan duniyar ta kusa karewa halin rashin kwanciyar hankali halin fada halin damuwa halin tashin hankali Allah ka yayi mana yanzu yanzu na wannan uwa ya kawo bayan mun yi sallar magariba ne ya nuna mana abin da gaba ɗaya ma ban ji daɗi ba gaba ɗaya haka ne karatun nan ba na jin daɗi wallahi malam mutane ne malam aka jera su malam mutane aka jera su aka tona rami malam ana musu yankan rago a fili suna gani wallahi ban taɓa ganin wannan abu a rayuwata ba ba na jin yau ɗin zan iya bacci wallahi mutane ne ga sanan iya ganin kamana samari an jera su kuma soja da wuka a hannunsa da bindiga a hannunsa da uniform da komai ana ganin fuskarsa bai rufe komai ba kwantar da su malam kurum mutum da kansa zai taso dan bala'i ka zo ka kwanta kai haka a ɗauki wuka a danna maka ana yankawa malam an gama kurin a tura ka rami kurin jini yadda ake yanka rago yanzu yanzu na gashi nan an sa shi a intanet ana abu nan shek ahmad gumi shek ahmad gumi dan gidan shek mahmud gumi dr ahmad gumi shi ya saki wannan hoton a website dinsa da wasu ma da ni ma na gan shi ina da su a ipad dina ana nan an yada ana ta nunawa subhanallahi alazim sojan da shine zai kare ka sai da zai abin nan abin da rikici dai kasa dai ta lalace kur su kuma sun fito sun ce su ba su bane su sojojin sun ce ba su bane an ce to ai gashi da kayan soja da uniform da komai kuma ga fuskar wanda ya abin bai koye ba yanzu ina za mu je akwai wasu wanda aka jera sun fi mutum hamsin ina da su gashi nan a cikin haifaɗi na anan sun fi mutum hamsin na rantsi da Allah an jera su an cire musu takalma gaba ɗaya kuma kashe su za a yi gaba ɗaya aka kashe su aka tona rami aka binne su kuma kuma ba komai Najeriya ne halin fa da ake ciki kenan ta da bom a can a kashe mutum ɗari biyar a je a yanka waɗancan yankan rago yankan kaza abin da ake ta yi kenan a wannan ƙasar wallahi tallahi a duk duniya ba inda ake yin wannan abun in ba Najeriya ba kuma a tarihi ba a taɓa yin irin wannan abun ba irin wannan basha'ar wallahi sai a Najeriya ana yin barna da yawa a ƙasashe da yawa amma wannan ai ya wuce tunanin ka kuma suna zaune suna kallo Allah ba wai ba abu ba suna zaune suna kallo sun yi layi wannan an ɗauke shi ya tashi kana gamawa da an gama yanka wannan an tura shi sai ka tashi ka miƙe sai ka je ka kwanta kai kai subhanallah Allah ubangiji ka tsare jinin musulmi Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah duk wanda yake neman mu da bala'i a wannan ƙasa Allahumma rudda kai da hufi na hari ya Allah ka mayar masa makircin sa akan sa ya Allah kada ka nuna musu abin da suke so akan mu ya Allah ka ba mu taimako da agaji a kansu Allahumma surna alaihim Allahumma surna alaihim Allahumma surna alaihim Allahumma in aradta fitnata ibadaka faqbidna ilayka ghayra maftunin ya Allah idan ka yi nufin fitinar bayinka to ka ɗauki rawukan mu ba tare da mun fada cikin wannan fitina ba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh